الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا وأن سبحانه وتعالى godiya ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid markar sabilu huda da yake unguwa ta mayar amfan a cikin gari da magaran allah sai ya albarka da alkhairi a wannan karatu na wannan shi ne insha allah ci gaba da darasi na littafi na kitabu tauhid a afwan darasi na littafi na sharhi na salasatul usul usul salasa wa adillatuha na imam ashir muhammad bin abdullahab wanda wanda shi ne darasi na goma sha takwas a darasin da ya gabata mun ce darasi na sha shida wannan darasin da ya gabata ya sha bakwai wannan darasi na goma sha takwas insha Allah bi izinin Allah tabaraka wa ta'ala dan uwa za mu ci gaba a darasin da ya gabata mun ga shari'o'i na musulunci da aka shar'anta mafi girman soyayya aka sharanta a zamanin na madina wanda manzala ta sama bayan ya yi hijira ne da ya shekara goma cikin a cikin shekara ta sha ɗaya allah ya amshi abin shi addinin shi yana wanzu har zuwa tashin kiyama kamar da mala ya bayyana mana mala ya ce babu wani alkhairi illa dallar ummata ne babu wani alkhairi da ka sani face manzala sun ya nuna wa al'umma wannan alkhairi babu wani sharri wala sharra illa haddara biyu babu wani sharri face manzala sama ya da ya awatar da al'umma kada su hada kan shi mala ya ce wal khairu alladhi dallaha alayhi at-tawhid wa jami'i ma yuhibbuhu Allah wa yarda mala ya ce alkhairin da manzala ta nuna wa al'umma al'umma shi shine tauhidi da dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya yarda shi wa sharrun da zai hazara minhu sharrun da manzala ta kuma ya tsawatar da al'umma a kan shi shi ne a shirku shirka haɗa Allah da wani kishi ya tauhini kenan wa jami'i ma ya karamu Allah wa ya ba da dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya kyamata kuma wanda bai yarda shi wannan shi ne abinda muka gani takaicin abinda ba gani a darasin da ya riga ya gabata insha Allah ya min ga tabaraka wa ta'ala za mu tashi a sabon karatu insha Allah mala yake cewa ba'athahu Allah ila an-nas kaffa wa iftarada ta'atahu ala jami'i thaqalayn al-jinn wal-insi والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الأعراف ما لم سيبوت وتمسألة من ذن الله سأتم أن تلوش لإزوى بسوى سوى نيني الأمة من ذن الله كافر هو من ذن الله صلى الله عليه وسلم هو المنزول أنا تلوش إزوى وسوكم نجمعه ana turo shi zuwa ga wasu mutane ila qaumihi ya ka ji an ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzur annabi zuwa ga mutanen shi annabi ibrahim annabi annabi isma'il kowane annabi kowane manzo zuwa ga mutanen shi annabi musa kowane manzo ana tura shi zuwa ga mutanen shi amma daga cikin khata'is ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a hadisi manzo Allah ya tuno shi a duk zuwa ga dukkanin mutane na duniya gabaki da tun daga lokacin da aka aiko shi har zuwa tasha ta ba duk wanda ya ƙi imani da manzo Allah bayan da'awar manzo Allah ta kai shi to wani ta kai mishi wannan mutumin kafiri ne arme dan wuta ne dole ka yarda da haka manzala yake cewa na rantse garin da raina yake hannun shi duk wanda ya kwana ya tashi a cikin wani al'umma ya ji da awata bai yi ba imani da ni ba ce sai ya kasance wajen wuta ba yahude ne ko kuma ba nasare ne kirista ko ba majusa ya kowa kake in ji ka ji kiran manzan Allah ka ki amsa ka ki imani da shi sai ka mutu kaga wannan da'awar manzala su sama da'awa ce a halamiya kuma ba ma wai ba zuwa ga mutane da'awa ce a halamiya dukkanin mutane ko kuma har zuwa aljannu wa yastarafna ilayka nafara min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaru qalu ansitu فلما ولوا فلما فلما ولوا الى نعم فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين لوكشن da aka gama karatu alqur'ani sun yi imani har sun zama ma masu da'awa masu kira zuwa ga addinin Allah qalu sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bi dan kaga hatta aljannu ma an umarce su su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha kuma Allah ɗauki sarki bai da mahalarci jini wa ɗansa illa da abin aljannu da mutane Allah ya halice su don su bauta mashi kai kuma manzan Allah sun kar shi ne dalilin su wa ma asalna ka illa rahmatan lil alamin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi bane ba na mutane bane da aljannu kai dukkanin halittu annabi ne nasu manzo ne a gare su raƙumi ya sha kawa maza Allah shakku kututturan dabino ya kawo maza Allah ƙaha kuma maza Allah ta kuma shi ya koya yadda za a tausaya ma dabbobi babu wani ci gaba da zai kawo tausayin dabbobi wanda ya na maza Allah yau horon shiga maza da sauran ƙasashen tura suna da wani tsari wai ka kama dabba ka yanka ta suke cewa azabat shi yasa a kasarsu da ka kashe mutum da ka yanka dabba duk ɗin kasar da za ka yi da tarar da za a yi maka yanka ba a yanka sai dai a sa wuta da ko ɗaya daga cikin wani wanda ya kawo mana ziyara kwanaki balarabe ne na alji a horon shi yake da zama shayi wallahi in za a yi rayya sai ka yi dubara ka samu dabba kaɗar ne bakinta ka ta yi kuka ko makwabta in suka ji kukanta ta su ka kawo dabba na ka azabtar da su a kai ƙarar kawai ne ne a je a yi a sa akal kaharabaiya a sa kura ta mutu shi sa duk kwallon ɗin da ka gani da na kane da waye nama jikakke ko makamanta haka ko na kwanko in dai daga horon shi yake ɗin ka cika sargajin mutu ta ci ta ci mutu na kisan kura yasa in za ka ci nama na gwangwani in ka gama rock alhamdulillah ka ga alji alhamdulillah subhanallah ina ilaha na mutum in zai ci nama na gwangwani ka ga da yake da suna wannan ƙasa ta musulmi ba laifi ba ne baka ce amma ba ƙasan musulmi baka kama kan kwaɗa don kwaɗai wani ma za ga hannun na tana yake ce allah kiyaye kenan kaga wannan su ne sun ga cewa azabtarwa ce amma alhali la manzon Allah sallallahu alaihi shi ya koyar yanda ake yanka dabba yanka da kwanciyar hankali za a yanka da me yake da suna za a yanka da wannan wuka wukan ma sai an an an wasa da tayi kai ta yanda ba za a cutar ma da Allah ke subhanallah na'am kenan nan malami yana magana Allah maɗaukakin sarki ya turo ya turo manzan rasa sama zuwa ga dukkanin mutane shi ne mara ce ba a sahu Allahu ilan nasi kafa manzan Allah sama sama Allah ya turo shi zuwa ga mutane kafa gaba kida kafa asali ne daga cikin asali ne aljam dukkaninsu kafa kamar ka ce jami'an ko kuma ka ce kullahu kinan kafa asalib ne daga cikin asalib ɗin jam'i Allah ya turo shi zuwa ga mutane gabaki ɗinsu kaga mun gaba ma iya mutane ba aljannu manzara su san yawa aljannu wa arzu da nasiha ya koyar da su ba dare ɗaya ba ma wajen dare so wanda ga shi na cikin suratul jin da kuma suratul al-ahkam bayani akan da'awar da manzana ta yau yawa aljannu ta koya masa alkur'ani da yayi kuma mun riga mun gani a tafsiri na suratul jin bayani akan haka wannan ramadan da ta wuce malai ce ba asabu Allahu ila nas kafa Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuwa ga dukkanin mutane kenan duk mutumin da yake da aqida kudurce cewa annabi manzon Allah sama annabi ne na musulmi ko kuma annabi ne na larabawa ko annabi ne na larabawa da wanda ya ga dama ya imani da shi to wannan abin kafirci za mu kada dama a littattafan turawa basa cewa annabi muhammad ko kuma manzan allah sai daga jina ta annabi musulunci wannan kalmar ko da muna faɗin ta mu ƙoƙarin gyarawa ka ce annabi mu ka ce annabi muhammad duk da annabi musulunci na annabi musulunci amma su wata aƙida ce mummunar ke ɓoyawa bayan haka annabi ne na musulunci na larabawa da wanda ya ga dama ya shiga musulunci shi kaga wani abu suke yan falsafa ne da yan tarihi ne da turawa duka haka za su sa ne annabin musulunci ko kuma annabin larabawa da kuma wanda ƙirƙiri suke bayyana annabin larabawa za ka ci cewa to wannan abin bikiya Allah ke ملك سوى وافترض طاعته وافترض عفوا وافترض طاعته على جميع الأقرب الله مدعوكين سلكي يا واجب دا بيئيا كمن زم الله سلسما أكن دكا من تاركي على جميع الثقلين أكن دكا من تاركي كوكما على جميع الثقلين أكن دكا من نوعي قدام متعني دا الجنة الثقلين an sanya musu suna a tsakalai ana nihin da su mutane da aljanu wanda nauyi ya haudu a kansu har suka zamto su ne ma nauyi a tsakalai ta suna ne na a dukkan nauyi to mutane allah ya tsora musu nauyin dole suwa manzan allah biyayi na faru na biyu aljanu allah ya tsora musu nauyin dole su yi wa manzan Allah zuwa sama biyayya shi yasa aka sanya musu suna at-taqlid su ne nauyi guda wanda aka tsora musu nauyi guda biyu mutane da aljanna baba shi ne mana yace waftara da ta'atuhu Allah wa akin zaki ya wajib tarihi wa manzan Allah biyayya ala jami'i taqlid akan dukkanin nauyi guda biyu su ne dangi na aljannu da mutane su ne aljin wal ins aljannu wal'ins da kuma mutane sai aljin an ciro shi ne daga abin da yake garkuwa daga jinna ba shi yasa galiban aljani a ɗabi'a shi na koyewa saboda garkuwa za ka koye bayan ta wadar yana da alaƙa da wannan shi yasa an kace aljin ana nihin aljani an kace aljanna ana nihin aljanna dai da ka sani ko kuma mai yake suna lambu ko fadama mai bishiyoyi wanda kana iya koyawa a ciki aljanna ma sama da bishiyoyin ta kana iya koyawa wani bayanan ka da duhu duhu kuma aljunna ita ce garkuwa ka ga musallas ɗin ji ko da irin shi ne wannan mai kutub ya yi nazin ɗinsu ababen da suke da fuska uku kuma kowanne yana da ma'ana aljin aljanihu aljanna fatha akan ji aljanna da ya muka sani ko lambu a aljunna kuma me yake da suna garkuwa abinda ake sa a yanzu buga misali abinda polisai ana zanga-zanga suke rikewa suke kare jiha da shi wani shi ne garkuwa shi ne za ga abu sakon wazari shi a ce jinna min jinnati wannan wazar to al'ins su ne mutane na al'ins an huto shi malamai suke ce an huto shi ne daga yani al'istinas shi mutum a ɗabi'a shi yana so ya yi alaƙa junan shi juna kai ya so ya rayu shi kaɗai yana yasta anisu ba'adun ba'adun shi yasa za a ga ɗan adam zai wahala ka gan shi yana rayuwa shi kare ya har da wani nau'i na dangin shi wasu masu kai cewa an ciro annas ko kuma al'ins daga annisiyan ma'aifinsu na hari ko kuma ma'aifinmu na hari ma'aifinmu na hari annabi adam ya kasance ya yi mantuwa kista ce mai tsawo daga nan ya zamto dukkanin su zai shi suna mantuwa daga haka aka ciro wannan suna yawan mantuwa ma ɗabi'a ce ta ɗan adam mantuwa Allah taimaka kenan dukkaninsu Allah ya wajibta musu su yi wa manzan Allah ta biyayya Allah ya dora musu nauyin aiki da shari'a shari'a wa zo ita manzan Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halarci ba aljannu da mutane sai dan su bauta mai to ga bauta hanyar bauta a wannan al'umma tun da aka turo manzan Allah sai ta hanyar manzan Allah duk wanda yake bi wata hanya ba ta manzan Allah ba yayi banza na'am mala yake wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan haka fadar Allah madaukakin sarki qul ya ayyuhan nasu kace qul umarni ne ake wa manzo Allah kace ya ayyuhan nasu ya ku mutane gabaki da inni rasulullahi ilaikum lalle ni innan da kuke gani manzo ne dan aike ne na Allah zuwa gare ku jami'an gabaki ɗayan ku wani zai iya cewa a nan dalilin da mala ya kawo ya keɓanci mutane saboda dalilan da suke bayani akan zuwan aljanu suna da yawa ga sunan kristi a cikin suratul jin a cikin mai kyau suna suratul ahkam wadda ga kuma hadisai da suka zo akan haka da ayoyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da sauransu sai malam yi iktifai da dalili akan mutane tunda malam a iya sani shi ne mutane da yake wa rubutawa wannan da su ma suna ɗaukar littafai suna amfani babban mamaki bane ba a cikin mu nan a zaman da muke zamto da akwai aljani wanda ya zo sauraron karatu na wala Allah kusa yake da kai ma ya sauraron karatu shi ya a cikin littafin ka babban mamaki bane ba kamar yadda a guraren an banza da akwai aljani duk wurin da kasan da akwai aljanu da suke banna kinan kowane bangare da akwai aljanu da kasan kuma da akwai mutanen kwarai wanda suke raya masallaci suke umar masallaci wadda bayan ya riga gabata manzara sassa ya yi isar musu da da akwai lalacin jin guda biyu ma aka yi manzara yawa aljanu wa'azi da nasiha ya kira su zuwa ga addinin musulunci sun amsa da dama a nan kusa-kusa al'allama shekhu abdulaziz bin baz lokacin yana rektar shugaba na jami'a islamiyya ta madina universal islamic ta saudiya wadda take madina yana rektar ɗinta aka ga wani ɗaya daga cikin ɗalibai aljini ya zo karatu haɗa aljani ne ya zo karatu ya aka aka gane ɗalibai biyu galiban dama a jami'a ko ɗaki mai mutum biyu ko ɗaki mai mutum hudu ɗalibai biyu ne suna kwance shi ɗayan ya cewa wani yana karatu abokin da shi ce in ka gama karatu ka she wuta to bai babarci sai ya ga yana kwance a kan gado ya miƙa hannu ya kashe wuta ilik sai ya ce a aikwa abin da akwai matsala kuma ɗannan a bayan da aka yi ɗannan wani yan afirka ne a kai ƙara gurin shugaban jami'a shugaban jami'a kira shi ce tsakaninka da allah kai waye ya ce wata aljani ne ya zo ya koyi karatu haka bai shi kuma ya ci gaba da karatu inda ina yi ya ci gaba da karatu wallahi kuma wani abu na gani ne da idona wallahi ana faɗi a jami'a islamiyya sai ɓangaren daji ana haɗi da dama ɗalibai suna haɗi wallahi ne amma wannan da ido na na gani ita wannan timkiya ce da ido na na gani an haɗi ba sau ɗaya ba sau biyu ba na je na gani timkiya ce in ana sallah da azumi kiyamun lai daga za a fara sallah za ta zo a yi sallah da ita a tsaye ana ƙarewa ta kaɗa ta tsaye wallahi ana haɗi da dama mutane sun je sun je da kiyamannin da tarawih a cikin daji ka gani wannan alamu ne duk da akwai shi yasa idan mutum ya ga maciji ko makamantan haka irin abin tsoro sabo bai halitta baka kashe shi sai ka hada shi da allah bar in na kirki ne zai bari amma ba na kirki bane ba zai bari in yana da baya da ne cutar da kai in bai bari ba to manzan allah ya baka dama ka kashe shi maciji ko makamantan haka allah ce maka shi yasa da dama za mu ga dattijawa a da za a gabata za a kashe abu sai ka mashigar kaji wannan suna ce mai girma mai kyau Allah ce maka Allah ce maka na ko wata mace ka gani tana zuwa gidanka a baka so ba kai tsaye baka ce za ka buge ta yi mata gargaɗi wata wala Allah a cikin firgici take tana tsoronka in kai mata gargaɗi ya ta huta ko makamanta haka kina wannan ba iya miciji ba ana mai kiyasi duk wani abu sabo wanda zai bayyana a gidanka kafin ka yi gaugawar bugu ko kashewa ya zamto abin da aka fara yi gargadi Allah ce maka Allah ta alkhairi kamar da yanda ya tabbata irin su tururuwa in ta yawa a gida da su tautau da makamantan haka ana musu rufiya kuma su bari ya tabbata malaman rufiya sun bayyana cewa ana musu rufiya kuma wani iko Allah kaga sun bar gida abu ya yi yawa kayi magani kayi kaza kayi kaza to gwade yin rukiya Allah ce maka Allah ce maka na yana da bibi shi yasa mazalar sun ya shiryar ya ce game da nama in kuka ce kashi kada ku yi tsarki da shi kada ku yi wannan ku hudda dauda ta bayan gari da shi wannan abinci ne na 'yan uwanku aljannu musulmai daga cikinsu in suka zo suka ɗauka za su same shi sama da yadda kuke samun shi da tsoka kashin dabbobinku kuma shi ne abincin dabbobinsu kaga wannan duka ya tabbata alamun cewa abin da yake nuna cewa lallai annabi muhammad sassan manzo ne zuwa ga mutane ga aljanu ga baki da akwai wanda suke in kare suka ce ba su yarda ba manzo ne zuwa ga mutane amma ga aljanu wasu suke inkarin haka shi ta suke za a faɗi wani hadisi da zuwa haka kinan kaga wannan yayin munasaba kawo shi a cikin littafi na aqida na qul ya ayyuhan nas ya annabi muhammad saka cewa mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an lalle ni manzo ne zuwa gare ku gabaki ɗin ku na'am wannan kinan shine bangare na al'ummar da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi zuwa gare su sai kuma addinin manzan Allah sa sama shin manzan Allah ya hana su addini bai cika ba ko koyi da aka cika addini ya tambasa duk wani abin da zai kai kai zuwa ga Allah yadda aka bayyana manzan Allah yana dare duk wata hanyar da za ta nuna maka hanyar Allah yadda aka bayyana duk wani abin da yake haramun ne makruhi ne an bayyana shi duk abin da yake wajibi ne ko mustahabi ne ko nafila ne yadda aka bayyana shi duk abin da yake halal ne yadda aka bayyana shi to kana manzan Allah ya bari duniya tabbas duk wani abin da ya shahi lamari na addini wanda zai kanta zuwa ga Allah sai da aka bayyana shi billa billa tukwana manzan rasul mai bar duniya shi ne wannan zai bai wani wannan matsala mala ce wa akmala Allahu bihi dina والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah mana yake cewa wa akmala Allahu bihi din Allah madaukakin sarki ya cika addini da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akmala Allahu Allah madaukakin sarki ya cika bihi din da manzon Rasul ya cika addini ya ni da rayuwar manzon Rasul manzon Allah yana rayu Allah sai da ya cika addini kai ka iya cewa amshi manzon Allah sama ya kai zuwa ga rafiqin a'la shine cikin addini kenan manzo da san bar duniya face sai da aka cika addini a hajjin bankwana manzo da sama ya tambaye sahabbai ala hal ballagtu ala hal ballagtu sau uku suna cewa na'am na'am na'am he manzo Allah daga hannu ya ce Allahumma fasha ya Allah ka shaida na isar musu su ma sun yi shaida ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka ya kai manzan Allah ka isar wa mutane abin da aka sauko maka فإن لم تفعل فما بلغت رسالتي إن بك إسر ما تو كسن cewa baka isar da sakon Allah ba wanda aka dora maka kai in ce Allah manzo Allah kuma ya isar sahabbai sun shaida a hajjatul wada haji ta bankwana wanda aka yi ta cikon shekara ta goma ƙarshen shekara ai zulhijja ne ko zulhijja ne ƙarshen shekara ko to a ƙarshen shekara ta goma aka yi hajjatul wada manzan da ya gama hajjatul wada ya dawo gida madina wata na hari a sago shekara al-muhammad wata na biyu a sago shekara safar wata na uku a sago shekara allah maɗaukin sarki ya amshi rayuwar shi a kwana goma sha biyu da wannan watan da ittifafi na malami rasuwar shi sabanin haihuwar shi wanda bayani ya riga ya gabata na'am to a hajjatul wada Allah maɗaukin sarki ya kowa manzo Allah sun wannan ayar da malam ya kawo hujja da ita malam ya ce wa dalilu qawlu ta'ala dalili akan cewa Allah ya cika addini da rayuwar manzo Allah sun fadar Allah maɗaukin sarki al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan al-yawma a wannan wuni mai albarka ranar juma'a ranar arfa a cikin hajjatul wada hajjatul hajjata bankwana a wannan rana mai albarka kaga rana ce mai albarka na hari ranar juma'a ranar arfa ne sannan kuma da a guri tsarkakakke mai daraja sannan kuma hannu tare da hajjata bankwana ta mutan allah sallallahu alaihi wasallam a inda dubunnan musulmi taron da babu taron da ya kai shi a zamanin manzalarsa da yawa domin musulmi sun zo da suka ji labari manzalar zai wannan hajjin da ko'ina musulmi suka yi cincirin da suka cika shi sa a nan aka samu sahabbai da dama da akwai wanda bai taba ganin manzalar sai a wannan hajjin wana ya yi imani da manzalar kuma sahabi abu kina a wannan ranar Allah ma'auki suke ce al-yawma a wannan wuni a wannan rana akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku duk abin da ya shahi hukunce hukunce duk abin da ya shahi bayani na ibada an riga an cika shi yasa malamai ke cewa bayan sabkar wannan ayar babu wata aya ko sura da ta sabko tana kawo hukunci sabo duk wani hukunci ya riga ya sabka kayan sabka wannan ayar duk ayoyin da suka sabko bayan haka inna ma suna bayani akan abin da dama an riga an yi bayani akan shi a wasu ilaji a nasu ba fata ka wata ku yawon turda wani fi Allah da makamantan haka shi yasa a ayar da ta shafi hukunce-hukunce na aqida ne ko na tauhidi ne ko na akhlaq ne ko makamantan haka babu mai yake suna ayar da ta sauko bayan wannan wanda ita ce ta ƙarshe kamar da malamai suka bayyana a yau ma aka masu lakum da yakum ya cika muku addinin ku kina addinin da sun ce a cikin ke ba a bukatar karawa da karewa ya ne sa wani abu sabo wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata ni'imar Allah ga musulmi ga al'umma shine wannan musulunci wallahi bakka da ni'ima sama da kasance kanka kai musulmi duk wani abu da kake gani ka rasa na duniya ka gode wa Allah in ka tana kai musulmi ne ka gode wa Allah in ka tana kai musulmi ne kana rayuwa cikin musulmi ka gode wa Allah in ka tana kai musulmi ne mai kokarin bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yarda muku na yarda da ku addinin musulunci shine addinin ku babu wani addini da Allah ya yarda da shi babu wata shari'a da Allah ya yarda ita bayan zo mazala ke wannan shari'a da addini da mazala sun zo da shi dinan da haka wa man yattabi ghayra islam dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya bi tafarkin da ba na addinin musulunci ba wanda mazala ya zo da shi to ba a musa shi bai lalabai ya yi aikin banza na tashi gama cikin asararru ta shi yasa daga inda da awon manzala ta cira ta in ta je maka dole ka yi iman da shi in baka yi iman da shi kai kafiri ne ne ar ne ne dan wuta ne wannan kuma kada ka ji tsoron bayyana haka yanzu za ku ta da ke cewa wai kaka cewa kirista kafiri ko kaka ce mashi arni ko bai hudu kaka ce mashi kafiri ko kaka ce mashi arni su ma haka suke cewa kafiri arni kafiri larabci ne arni kuma hausa ce ko to su ma da yaran su ba suna cewa wanda ba musulmi ba kafiri kuma in suna yin tarjama suna wa'azi suna bayyana garin kansu suna cewa arnawa wanda ba su yi ba imani su ma suna waje ki sun yare ne me yasa kuke jin haushi ki zan kun yare da cewa kun zaɓa wa tafarkin da kyau ki ba kuma haushi ba ne ba ko da za a tada tare mutum a ce kakkace masa arne kamar yadda wasu shugabanni suka wuce suna bayyana haka suka ce masa arne ko kahure to me za mu ce musu mai girma mai daraja mai matsayi kafiri Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna la ilaha illa wani amfani za mu za mu ce musu ba musulmi ba in ne da arne da kafiri kidan kaga wannan abu ne wanda ya kamata wa'ai sani ganewa shi yake baka dama ka samu saba da tabbatuwa kan shi Allah ke maka Allah shi maka sai almin kina wannan shi ne al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ba ku sarki ce na yarda muku addinin musulunci al-islam ya zamto dinin addinin ku ne wanda za ku kina wannan shi ne wannan aya tana nuna cewa bai halitta ba ka kirkiro wani abu ka ce shi Allah yake so duk wata bid'a ta shahi aƙida ne ko ta shahi ibada ne ko ta shahi ɓangaren da shahi hukunce-hukunce shari'a ba a buƙatar ka tsara in ko ka ce da akwai wani abu wanda manzan Allah bai zo da shi ba bai bayyana shi ba ka ce addini ka riya cewa manzan Allah ya saba ya shahanci addini musulunci ya shahanci Allah man ibtada bid'atan wa za'ama annaha min ad-din ومن ابتدع بدعة في الإسلام فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة إمام الشافعي هكذا وند يكركروا بدعة يا ريتي واتنا تكون الدين تو يا هنا تهم من الله يا يا انتي sakon da aka tubo mishi ya ce maza Allah bai wani wannan amma wannan ma hanya ce mai kawai Allah kaga da akwai hankali hawa kuma hanzo imam malik ne da ya karanta wannan aya ce ma lam yakun dinan yawma idin fala yakun dinan abada duk abin da bai zamto ba addini ne ibada ne a wannan wuni da aka sako da wannan aya to ba zai taɓa zamtowa ba dini addini ibada har zuwa tashin kiyama Allah ce maka yau ne shine mas'ala ta biyu a wannan karatun mu yau sai kuma mas'ala ta gaba zai bayani akan manzan Allah ta zama ya rasu da ko wanda suke da akida cewa manzan Allah bai rasu ba sai su ya yi wafati alwafar shi ne rasuwa alwafar shi ne rasuwa larabci ne yadda suna cewa manzan Allah ya yi wafati alhali alwafar rasuwa ake ne tuwofiya ya rasu to da ko wanda suke da akida bai rasuwa ma wanda suke da wannan akida su ne sufiya musamman hudat ba dukkanin sufiya za ce ba gulat daga cikin sufiya wanda suke da guluwi ƙetare iyaka suna cewa bai rasuwa saboda ya ka ji jima kaɗan sai sun haɗu da manza Allah shehu kaza ya haɗu da manza Allah shi yasa suke ganin shehunan su sun yi sahabbai suna ganin su ma shehunan su sahabban manza Allah ne sun gama da manza Allah sun ba su wannan ɗarika sun ba su tsara kaza hazali to kenan in suka ce ya rasu in suka ce ya rasu kamar sun rihe wannan babin nasu shi yasa za ka yi wallahi man zauna da wasu wayan da ake masa yan faila a makaranta daya kuna zaune da mutum za ka ji ya ce ya tashi ya yi magana da Allah yanzu ko ya yi magana da manzan Allah ko ya yi magana da shehu tijjani ko ya yi magana da shehu yesu wallahi a makaranta sai mun zauna da wannan mai wannan abu kiyan kaga wannan shine mafakarsa ce zarce da wannan akida sai ma da yace والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ما ليش والدليل على موته دليل أكم mutuwar manzan Allah sa sama rasuwar annabi Muhammad sa sama wanda manzan ya rasu a ɗakin Aisha radiyallahu anhu ya ce fi rafiqil ala Allah ya kai shi cikin gungu madaukaka ya rasu Allah ya amshira shi malayci dalili akan rasuwar manzan Allah sa sama kawai ta'ala فدرك الله مدوكين سركي إنك ميت وإنهم ميتون للي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميت ذاك رسول وإنهم ميتون كما سوما مشركان da suke adawa da kai su ma za su rasu yan ka wannan dalili ne karara Allah ya ce manzo Allah zai rasu kamar yadda sauran mushrikai ma za su rasu wanda suke adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun rasu shine summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun ran tashar qiyama za ku yi husuma a gurin ubangijinku da akwai husuma tsakanin musulmi annabawa da mabiyansu da kuma arna mushrikai Allah zai yi alƙalanci a tsakanin su ɗan wuta mushrikai arnawa a tura su wuta mabiyan annabawa da suka yi imani su shiga aljanna wannan shine husumar da ake aka wani ثم إنكم يوم القيامة سنقوم يران تاشر قيامة عند ربكم أقولون بينكم تختصموا ذاكم خصوما تو كاغانا أني بياني أكن تاشر قيامة دي عند دي فسنتي إيمان زي هو وسو مسألة بدك تقولها أكن وانا متاني ذا سموتو ذا ترى سنة تاشر قيامة كافون هكا da akwai ayar Allah mauce umar bin khattab yace duk wanda yake manzon Allah ya rasu to sai ya shine zai mutu ya dauki takobi abubakar radiyallahu anhu yana gefen gari da ya dawo da ya ga mutane suna cikin wannan halin kawai ya abubakar radiyallahu anhu ya je ya ga manzon Allah sai ya sambace shi ya samu tabbas ɗin eh lalle manzon Allah sai ya rasu kenan ya sambace shi ya ce manzara sama kana da kamshi da rayuwarka da mutuwarka ma kana da kamshi sallallahu alaihi wasallam atyabu min al-misk kamshin manzara sama ya yi kamshin al-miski turaren al-miski wanda afqaru tib turaren al-miski shine turaren da ya yi kowane turare wannan kamshi da tsada da wahalar samu saboda turaren hanyar samun shi hanya ce tsaya tsaya cibiya ce ake cirowa ta barewa wata nau'i na barewa wadda take in tana da washi nan hancinta yana haɗawa yana hutowa to wani nau'in barewa ita ce gasari misk ana yi da da mai suna da jininta ana yi da wannan cibiyar to na cibiyar ya yi tsada shi ne farin almiski to kaga manzana su ya yi duk wani kira da ka sani kamshi sama masu kuma kamshin shi ne na jiki Allahu akbar ya abubakar radiyallahu anhu kai tsaye tso ya tsaya gaban mutane ya khutba ya ce ayyuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut sai ya karanta wannan ayar وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم abubakar da zaɓa ya ce ya ku mutane to kusan da sani wanda yake bauta manzan Allah yake ibada don manzan Allah to manzan Allah ya rasu babu shakka wa man kana ya abdullah wanda yake yin addinin musulunci ke bautawa Allah to Allah rayayye ne ba shi mutuwa kuma shi ya aiko manzo Allah ya ashirin manzo Allah ya karanta wannan ayar wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qabli rasul manzur an muhammad dan abdullahi ba kowa bane ba sai manzo wanda an yi manzanni kafin shi sun shuɗe sun rasu afa in ma ta shi in ya mutu aw qutilan ko kuma an kashe shi in qalabtu ala aqabikum sai ku yi da ku bar addinin mutunci umar bin khattab ya ce ya ilaha illallah kamar yau wannan ayatar sauka mamaki kamar sun mance da wannan ayar karo wannan na daga cikin mawakif abubakar na sabat tabbatuwa a dukkanin mawakif a cikin mutane kala-kala ne da akwai mutumin da saurin imauce yake da akwai mutumin da duk abin da ka ga mishi yana iya dauka shi yasa ko dan uwanka ga kai likita in likita ya ga alamun he a hankali he ya duba yanayin wani zai ba labari in ya ga kana iya jurewa kana iya dauka sai ya keɓance kai ba amma in ya ga baka iya jurewa baka iya dauka sai ya ce nemo wani ina abokin shi ina kaza ina kaza ko ina wani dan uwan shi ko ina kaza sai an samu wanda yake iya zama to a gida ya kamata a samu wanda yake iya zama kai ga mutum gida duka mata ne zuciya ce ta maza nan da nan ya kamata a samu masu saba da akwai lokacin da za ka jure ba rashin tausayi ba ne ba ka jure saboda tabbatuwa ba rashin tausayi ba ne ba rashin damuwa ba ne ba a'a ana buƙatar a samu mutane haka Allah taimaka kina wannan shine ayar da to wannan kissar da wannan ayar da ke nuna mana ƙara wadda shi mana wannan matsala sai ma da ce zuwa ga matsala ta gaba kina ita ce matsala ta hudu a yau din nan mana yace wannasu idza matu wannasu idza matu yub'athuna والدليل قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا a nuskar da suke hannuna wannan aya kaɗai aka bayyana a wata nuska sai aka bayyana aya da suke cikin suwar taha min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a wata nuska sai aka hada ayoyin duka a wata nuska sai aka hada ayoyin duka ko ina ji nuskar da suke gurin ku yaya yake ita aka kawo ko na insha Allah kenan za mu fara fassara wannan aya kenan min ha khalaqnakum Allah yace daga cikin ƙasa muka halice ku min ha ay min al-ardi khalaqnakum daga cikin ƙasa muka halice ku kaga an dubi zuwa ga asalin halitta annabi adam an halice shi ne daga ƙasa ƙasan ma mai laka mai yunku wanda aka halice shi ta koma kamar kasko na randa aka busa mishi idan asalin halittar mu daga ƙasa ne wafi hannu a yi kuma a cikin ƙasa muke maida ku mun yi umarni a shari'a yasa Allah kina mun yi umarni a shari'a duk mutum ya mutu za a yi rani abin da shi cikin ƙasa ƙasa da tinye shi wannan shi ne hukunci na shari'a sannan kuma ne hukunci kaunan ko me ka zama ƙarshe dai ƙasan ƙarshen ka ƙasa in teku ka shiga ruwa ya harbe ƙasa zai da kai in wuta ta ci ka toka za ka zama toka ta koma ƙasa in ina ne ka zama ne ƙarshe ne ƙasa ina ne ƙasa ce ƙarshen mutum za a maida mutum ƙasa wa min ha na kuri jikin tare ta kura wani lokaci kuma daga cikin ta zamu hudu shi ne in tashin kiyama ya zo ya kuri juna ne a za su ka an hau jaradun muntashir mutane za su hutu daga cikin kabarrukansu kamar hara yadda take yaduwa da gudu da gaugawa kowanne ya firgita haka mutane za su taso ranar tashi a kiyama wa min hannu kurjikun tara ta kura wani lokaci daban za mu hudu ku daga cikin ƙasar ta wannan aya ta faruwa sai aya ta biyu cikin suratu nuh ayoyi ne guda biyu Allah maɗaukakin sarki ce wallahu an bata kumiyar arzi na bata Allah maɗaukakin sarki shine ya hudu ku daga cikin ƙasa hudowa ambatakum min al-ardi nabata Allah wakin sarki shine ya tsiro halittar ku ya huddo ku min al-ardi daga cikin ƙasa nabatan tsowa halitta yanda kaga me yake da suna shuka tana hutowa haka Allah madaukin sarki ya huddo ku daga ƙasa ya halicce ku daga ƙasa ya halicce kenan kakan ku annabi Adam kamar da bayani ya riga ya gabata wallahu ambatakum min al-ardi nabata kenan an yi amfani da inbal أو وزن خلق واضح ثم يعيدكم فيها فنعلم أو كذركي زي ما إذا كتكين كسر بينكم متكين ويخرج ويخرجكم إخراجا راكا شدام ألا زي هدوك لبتكين كسر هدوة ويخرجكم إخراجا ألا ما كذركي زي هدوك لبتكين كسر هدوة راكا شدام kina wannan kaga bayani akan cewa lalle mutane za su mutu in sun mutu za a tazo su daga cikin kabari dole ka yi imani yana daga cikin yanki na imani da tashar kiyama yin imani da cewa za a mai da mutane a cikin halittarsu na tashar kiyama sai mana ya ce matsala ta gaba mana ya ce a gurgushe insha Allah don mu iya sa darasin nan don ya zamto mana darasi sauran darasi insha Allah mana ya ce wa ba'dal ba'si muhasabuna ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ملك سوى وبعد البحث وبعد البحث bayan tazo mutane daga cikin kabarruka bayan an tazo su daga cikin kabarruka an ba tazo mutane daga cikin kabarruka annishur a tura su zuwa ga farfajiya alkiyama shi ne za ka jaya ta alba'at wa nishur wadda taro mutane da kuma kai su zuwa ga farfajiya alkiyama mana ya ce wa ba'ad alba'asi bayan an taro mutane daga cikin halitta su muhasabuna za a yi musu hisabi ranar tashin alkiyama da akwai hisabi shi yasa umar bin khattab yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi tun kayan da muka hisabi a tashin kiyama kowa ya ga kan shi hisabi mai ne na kwarai mai ne na ashar shi ne mana yake wa majisi yuna bi amalihim kuma mutane za a sakauta musu da aikin su wanda ya aiki nazari na kwarai zai ga sakamako na kwarai wanda ya aiki mummuna zai ga sakamako mummuna ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى wanda ya aiki mummuna kyakkyawa zai ga sakamakon kyakkyawa wanda ya aiki mummuna zai ga sakamakon mummuna Allah ke Allah kamar da mu dakatar akan ayyuka na garin kware malai ce wa dalilu qawlu ta'ala dalili akan haka fadar Allah madaukakin sarki wa lillahi ma fi samawati wa fi ard na Allah ne mulkin Allah ne abin da ke cikin sammai ma fi samawati abin da ke cikin sammai wa ma fi ardi da abin da ke cikin kasai liyajziyar latina allah ya halicci abin da yake cikin sambai da kasai kuma mulki shi ne saboda ya sa kauta ma mutane da aikin su na tashin kiyama a aya ta surat tabara tabaraka allazi bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata allah halicci rayuwa da mutuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dai jarrabe ku wa yayi aiki na garba kwarai bayan ya jarabce ku wanda ya aiki kyakkyawa sakamakon kyakkyawa wanda ya aiki mummuna sakamakon mummuna ta shafiya kinan na shi ne adam ɗauki sarki ce da ya ji zai da zina a sa'o bi ma amilu saboda allah ɗauki sarki ya sa kauta ma waɗanda suka yi aiki mummuna allah ɗauki sarki ya sa kauta musu da abin da suka yi aiki wanda yake mummuna ya sa kauta musu da wutar jahannama wanda suka yi aiki mummuna ko ya asibita su to da gwargwadon zunubin su an mummune ne wa ya ji ziyar lafiya a sa'u a ahsanu min husna wa'inda kuma suka kyautata suka yi aiki nazar na kwarai allah ya kauta musu da alhusna alhusna ɗaya ne daga cikin sunaye na aljanna alhusna ɗaya ne daga cikin sunaye na aljanna lin yazina ahsanu husna wa ziyada wa'inda suka kyautata a duniya suna da alhusna ita ce aljanna kamar yadda alhusna ɗaya ne daga cikin sunaye na la'ilaha illallah kuma suna ne na aljanna kaga da akwai dalalata da tsira wanda yana zanci la'ilaha illallah wadda alhusna ce to yana da alhusna ran kashe gama aljanna Allah ce maka wannan kina matsala ta kusan gashi sai matsala ta wadda take da alaka da wannan wadda za mu takaki akan ta insha Allah malaka cewa ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير التخاوم وانا مثلا ان شاء الله كانت رام ذا لن لوكسي ان شاء الله ملك ومن كذب بالبعث كفر وان دي كافر ko ya karyata da tashin mutane tara mutane daga cikin kabari to wannan mutumin kafar ya kafarta duk wanda ya karyata ya ce bai yayuwa a yi tashi alkiyama ya kaya ce za a yi tashi alkiyama ya afon ba tashi alkiyama ba ba bayyayewa a maido mutane zuwa rayuwa bayan sun mutu mutum ya rinjiji ya ce a maido shi duk wanda ya karyata da tare mutane ba tashar kiyama to wani mutumin kafin da akwai a da wanda suka karyata a zamanin manzan Allah bayan manzan Allah da akwai wanda suka karyata da rayu mutane da tada su bayan sun mutu kuma a yamma da akwai masu karyata wanda suke cewa babu ma mutuwa da akwai wanda suke cewa babu mutuwa ba su bai ba da akwai mutuwa kuma sun mutu da akwai wanda suke cewa an an mutu babu magana a ce za a taso kabai dukkan su kuma sun mutu Allah ke shi ne mana yake cewa wa man kazzaba bil ba'th wanda ya karyata da tada mutane da raya su da hunto su daga cikin kabari bayan sun mutu kafara wannan mutumin kafiri ne to da ya karyata da ɗaya daga cikin rukuni ne imani imani da tasha wannan wadah wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan haka fadar Allah madaukakin sarki da amal ladina kafaru an lam yub'asu kafirai sun riya cewa su ba ta yadda za a tada su kafirai sun riya sun yi da'awa sun yi alwashi su babu wanda ya ce tada su ba a tada su bayyar ba a tada su bayan sun mutu haka suka riya suka yi da'awa allah yi ba a ba za a tada su ba za a raya su ba bayan sun mutu kun ka ce musu ya kai annabi bala tabbas sai an tada ku iyanar amsa ta yi amma sai aka ƙara kuma za a faɗi hukunci su kulbala wa rabbi ka ce musu tabbas sai an tada ku wa rabbi na rantse da ubangiji na da tuba a sunna wallahi sai an tada ku sun mala tunabba'un da bima amintu sannan sai an ba ku labari da abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir ba ku labari da tada ku sauki gare shi ga Allah me kuke mamaki raya ku bayan mutuwa alhali ubangiji zai raya ku bayan mutuwa su yi ƙage halitta ku ƙagar halitta ta yi wahala in ma abin mamaki ne a kan mai zuwa halitta bayan ta riga ta mutu to wanda ya sa to me mahallin shahidin cewa wanda ya karyata da ta shafi yama ya kafurta mahallin shahidin shi ne da amal da zina kafa wannan riyawa kafirai ce aqida ce ta kafirai maganar kafirai ce kudirin kafirai ne da'awar kafirai ce in ko kai kai ma ka zama irin su kawai da alkur'ani ya ce yanzu in mutum ya ce bai yi ba imani za a tada mutane bayan mutuwa to sai mu ce kai ma ka shiga cikin zaman da zai kafa kamar yadda ɗan farsu a suke su ce ya zai mutum ya razi ya yi kaza ya yi kaza a ce a maido shi musamman yan falsafa kafirai kuma wasu daga cikin musulmai su ga kawa wai wani yan fitahi ne wani sabon ilimi ne wani ci gaba ne wani abin jin daɗi ne haka ga mutum yana dogo yana tsoko yana wato Allah ke ke wannan shine matsalar da ta shafi imani da wannan duka duka wannan da suna cikin masailin aqida wanda malai yake bayyana insha Allah dan gurin zamu tsaya a darasi na gaba bi Allah tabaraka ta'ala za mu ga wasu masail da qada'i wanda suka shafi aiko manzanni da ayyukansu da kuma bayani akan tawut da kuma bayani akan al'amarin da manzannin su bai zo da shi na musulunci insha Allah nan gudu za mu tsaya abinda muka faɗi ne Allah ta nasu mai zan nasa kuma abinda muka da kusur da Allah za ta mana don uwa kada mu mance kasan mu a wannan lokaci tana buƙatar mu tana buƙatar addu'a mu mu sa cikin addu'a a sallah ne ko a dukkanin guraren karatuttuka Allah kare mana kasanar tamu shugabanninmu Allah kare mana su Allah haɗa kansu Allah kiyaye zub da shi Allah haɗa kan shugabanni akan alkhairi Allah kiyaye su kuma Allah kare mana wannan kasa tamu dukkanin kasashen da suke nufatar daga babu zaman lahiya kasanar tamu Allah mai da musu a su wannan lokacin sosai kasa tana buƙatar addu'a saboda sabanin shugaban ko jami'an tsaro ba alkhairi bane ba dole ne kuma a yi kokari a dage da addu'a Allah haɗa kan shugabanninmu da jami'an tsaronmu a kan kalma ta shugaba ɗaya Allah haɗa kansu Allah ya kiyaye kada su ba da dama makiya ƙasanmu makiya addinin musulunci makiya musulman ƙasar Nijar su samu damar shigowa don tada Allah kiyaye abin da yake faruwa a Sudan babban misali ne a kusa Allah kiyaye Allah sai albarka da alkhairi abinda muka faɗi daidai kan mu mance dai mu dinga sa kasan a cikin addu'a wannan dai kasa da muka sani ita ce hanya da wasila ta bauta ma Allah mawukin sarki yau a ce ka yi gudun hijira ka ta wata kasa wallahi hankalin ka ba ta kwanta Allah ya taimaka da sai alkhairi mu yi kokari mu dinga sa kasan mu cikin addu'a mu yi kokari mu dinga sa shugabannin mu cikin addu'a jami'an tsaro mu sa cikin addu'a manyan ma'aikatanmu wanda he da su ta hiyar ƙasa take guda da wasu yawon cewa da allah haɗa kansu allah sa su zamto nazarin na kwarai allah ka gyara halayensu ka kyautata halayensu allah ka ɗora su akan hanya ta garta kwarai wanda shi ne babban gudunmuwa da za ka ba a ƙasarka bakka da ƙarfi wa da allah wanda za ka iya badawa eh dai gudunmuwa da za ka bada ta abin da yake wajibi na cewa kai ɗan ƙasa ne to amma addu'a mu a gurinmu musulmi shi ne babban makamin da za ka taimaka ma al'umma Allah taimaka Allah ta alkhairi Allah ka biya mana bukatun mana alkhairi Allahumma amina fi awtanina Allahumma amina fi awtanina Allahumma amina fi baladina al-najr bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ihfaz al-najr bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ihfaz جنودها وعساكرها ورؤسائها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ دولة النيجر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وحد كلمة رؤساء النيجر برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك من اجلك على سبيل الخير
littafin da aka raba karbar da wa ba su wasu nan da masu wanda ake wanda ake ɗaukar na kai za ka yi bayani